والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah rokin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha hudu ga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma takwas ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar kamar da muka saba a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken zahiratu za'fil iman waɗansu manyan alamu da suke nuni ga raunin imanin bawa wanda za a buƙaci da ya zabura ya ƙara dagewa saboda wannan imani shine mafi girman jarin abin da bawa zai mallaka kuma shine mafi girman guzurin da bawa zai haɗu da Allah da shi har haduwar ta zame mashi mafi alkhairi a gare shi wannan shine darasi na goma sha ɗaya sannan mala ya shiga mana lamba al'amari na biyu shine asbabu za'fil iman can ya gama da abinda yake nuni ga cewa imanin bawa yayi rauni zahira kenan sai kuma ya shiga sabab idan kaga wani mutum ya aikata kaza ya ce kaza ya ki yin kaza ko ya ki cewa kaza to alamun imanin shi ya rauni to me sababi kuma za mu tashi a shafi na 25 lamba ta hudu ko sababi na hudu da ke nuni ga raunin imanin bawa littafin wallafa ne na shekul allama muhammad salih al-munajjat hafizahullahu ta'ala lamba ta hudu yake cewa ko sababi na hudu wa minha daga cikin sababban raunin imani wujudul insanil muslimi samun mutum musulmi shine a samu mutum musulmi fi wasatin yu'ajju bil ma'asi a wata da'ira da ake yaya ta ko ake shelanta ayyukan sabo in ka ce al'ajju shine daga murya da wani abu an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani aikin haji yafi sai ce aikin hajin da yake da asajju wal ajj al'ajju shine daga murya da talbiya hajin da alhaji bai kasala ba yayi ta daga murya da talbiya to masha Allah wannan hajji sai kuma hajjin da alhaji ya zubar da jini da yawa wannan na yanka rago ɗaya a hadaya kai ka yanka goma ashirin talatin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yanka ɗari to mutum yana da'irar da yu'ajju bil ma'asi ana daga murya ana kururuwa da aikin sabo wai ko tsoro ma ba sa ji ba sa jin tsoron Allah ba sa ganin girman dattawan cikin su hankalinsu ya bata balantana su hararo makoma to sai mutum aka same shi a irin wannan da'ira kuma abin haushi fa hada ya tabaha bi ma'siyatin irtakabaha har ma aka samu shi wannan mutum yana alfahari bi ma'siyatin da wani aikin sabo irtakabaha wanda ya aikata wannan sabo sai a same shi duk mutane duk mutanen da yake rayuwa a ciki mujirmai ne fasikai ne mulhidai ne masu sako ne to shi ma kuma sai ya rika alfahari in suna tattaunawar su shi ma yana tsoma baki kan cewa akwai wani za abin nan abin nan aikin sako shi ma da ya taba aikatawa wanda shi yana alfahari da shi to wannan mutumin yana nuni ga cewa wannan aikin nashi sababi ne da ke nuni ga raunin imani ya ce wa akaru baicin wannan da ke alfahari da sabon da ya yi sai kuma ka samu wani a cikinsu ya taron namu bi alhani oguniya yana rera sautuka na waka wannan kadun magana ce fa da ya yi ta tuntuni ko magana ce da ya ɗauki samfur daga ƙasar saudiya da jaziran larabawa kama idan ka kalli al'ummar mai yanzu ka ce kuma da mu yake za ka ga mutum ya haddace maka waƙoƙi na mutane daban-daban mai dama-damar wanda shi bai nisa ba sosai shi kuma za ka ga duk muryar mawaƙin da zai faɗa maka kowa kuma wannan waƙar yabo ne zambo ne munasaba cewa ce ce ya sani amma da za ka zo ka bashi wata aya ko ka roƙi wata alfarma ne karanta maka ma ta yassara min alƙur'ani faƙara'u ma ta yassara min Allah ba zai iya karanta ba kuma har baya ganin waccan ko waɗancan gamayyar waƙoƙi da ya zankewa ya halaka a shi ko a jikin shi to shi ne cewa akaru kuma kawai a ciki sai ka samu wani mutum ya taron nawa bi alhali umniya yana rawa ko jin daɗi da sautuka na mawaka wa kalimatiha da kalmomin mawaka har waɗannan mawakan Hausa su sun shiga cikin maganar da Allah ya game da mawaka wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawuna wa thalithun can kuma sai ka hango wani yaddakhilu shi kuma tabashi yake sha musulmi ne har ma kila wai yana da kishin addini ma yana shan taba ko yana shan shisha ko yana shan wiwi ko wani dukkanin wani muhaddir suna galiban za suna budewa taba babinta daban ko fatawarta daban sannan sai a zo a buɗe babi na muhaddirat su ne ƙwayoyi da sauran dangin kayan shaye-shaye da ke kawar da hankali suna ɗaukar hukuncinsu daban ƙasashen da suka ci gaba bari mai amfani da wannan kalmar ƙasashen da suka ci gaba kashe masu irin wannan suke yi ka dara saudiya ga a jakarka da wasu kwayoyi da ba a yadda da su ba ai sai dai dangi kuma sakura sai ya kashe mutum saboda muhaddir ne kashe hankali yake yi a daidai lokacin da giya ita kuma to gatsila akala ita giya ba za ta hankalin na nan amma sai ta lullube sai dan daina aiki a temporary amma wa'incan miyagun kwayoyi sun samu hankalin sai su aika da shi bar zaune to sai ka ga wani yudakhil kawai tabin shi yake sha ko in shaye-shayen shi da yan bushe-bushen shi yake yi ko musulmi ma wannan duk yana faɗi ne abun mamaki ba alama mai nuni ga raunin imani warabe sai ka ga na hudu ya busutu majallatan majina ya baza hotunan batsa ya baza magazin na batsa da jaridu na batsa yana kallon al'aurar mata wa khamis sai ka ga nabiyar kuma lisanuhu muntaliqun bil la'ni was sababi was shata'im wa hakaza ya riga ya saki harshen shi yanzu nan zai yi tsinuwa yanzu nan zai zagi yanzu nan zai aibata wani wa hakaza har zuwa ƙarshe zaka samu da na biyar da na shida da na bakwai har zuwa na goma da su ma za ka samu da irin nasu ayyuka harshe na ɗaya daga cikin manyan abin da za su iya halakar da mutum zinnan harshe ne gama da mutum amsik lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi haka mai waka yace ya amsik lisanaka wallahi ka rike harshenka an ta kula karka saki shi kai yayi ta magana fatubtala wannan sai a jarabce ka harshe ai bai da kyau yace innal balaa duk inda bala'i yake a tarihin shi a duniya muwakkalun bil mansaqi harata ya shi ne ga harshe yanzu in baka so kana a nan gara akwai kalma ɗaya da zaka faɗa hau facebook ka samu wani ajin masu nauyi ka faɗa wata magana kafin mu gama karatun na an gano yadda kake network ɗinka zai hau sosai na turbi ka san yakan ɗanyi rawa ke sa lokaci kan ba a gani shi amma naka ba zai rawa ba akwai ɗan tiktok ko wani sultan yana ga ka iya kiran shi ka ji labarai ka iya kiran shi ka ji labarai ba ma shi ya haɗa hoton bayan da ya ce ko yadda wasu masana suke cewa amma dai ka duba yadda ya faru da shi wadda na shiga ban ɗauka ba to za ka samu nan biyar shi kuma ga shi nan wani bai salla a kan lokaci wani na shida ya kadanta da wasanni wani na bakwai zanantar iyalin shi yake yi wani na takwas cin amana yake yi wani na tara ƙarya wani yaudara wani kaza wani kaza wani na goma shi da zaga iyayen shi ne mai biyayya shi ba abin da ya dame shi kila na sha ɗaya da na sha biyu da na waye dukkan su na ya ce an malakailu wa lakadu wal ghibatu wan namimatu wa akhbarul mubarayat fa min ma la yuhsa kathra wai waɗannan yana ga wai manyan zunubai ne abin Allah amma kuma mu a wurin mu kamar ƙanana ne ya ce amma in kana maganar an ce ya ce kila wakala kenan walgibatu da aibata wani algibatu zikiruka a fakari ma ya kara ka faɗa ma ɗan uwanka abin da baya so wannamimatu da kuma annamimanci shine ɗaukar labari daga nan zuwa can don haɗa fitina a da'ira ta siyasa wannan rukunin min arkanin demokaratiyya ya ga kawai ya je can ya faɗa ya je can ya faɗa ya ci amana ya yi ƙarya ya ce to sannan wa akbarul mubaraya da kuma labaran game game league league da ake na turai shine labaran gasar wasanni mubarayat kamar gasa na ƙwallon ƙafa za ga wani na ga abin hadda mata ma wani na ka daga mai hotunan kushubun musannadan can na kasashen turai ɗan kwallon nan in za ka daga ɗari zai faɗa maka sunan kowa zai faɗa maka sunan shi kulab ɗin da yake da kulab ɗin da ya baro da farashin da yake buga kwallon a daidai lokacin da ƙasar shi da shekarun shi har da matan shi da yawan 'ya'yan shi amma ko annabi ya kasa ma wannan alfarmar ko ya kasa ma kanshi wannan alfarmar in ga ce mata nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura bai sani ba bai sani ba wace ce matar shi ta farko in kai sa ya ce khadija daga nan me ya faru ne to ga ya dauki amma wancan hukumu musannada bi ya san su wani ma za ka yi a ta kwanan nan wane ya mana blenders kwanan nan za mu sayar muku da shi masarar shi ba ta yi jawur kan bature amma dai siyasar dan wasa eh dillalin wada ko ke san kudin jariri wanda shaidan ya aika shi san wannan farashi sai ka na cewa dala biliyan ashirin wanda kalkulatin shi ba zai dauki littafin ba a neran mu mai albarka amma kuma ran da aka siyar din in yaje shago yi da sai ya ci bashin garin rogo to wai wai ne ce wasu abubuwa ne min ma la yuhsa kasara na abin da ma ba zai kirgu ba ma saboda yawan shi zai wahala ka je wani dandali ba labarin wasanni abin da kuma zai baka mamaki har da manyan ƙasar nan ba suka je ga wani babba ne kai kana ganin shi wani mai daraja ne kamar ka ce mashi sayyiduna wa sa'iduna ashe shakayuna ne shi ma na da kulab din shi a yi jiya ban iya bacci ba da suka yi mana biyu da ɗayan nan sai dai kawai na tuna Allah ya kwallon da ya tuna Allah shi tauhidin bai zo a babin shi ba to ya ce wannan ba zai ke duddugu ba abinda yake so ya ce irin waɗannan laifuka duk da cewa sun yawaita kuma sun yatsu kuma har mutane ba sa kallon su wani abu ke to duk da haka yana ɗaya daga cikin abin da ke nuni ga raunin imanin bawa ya ce wa badul ausafi a wasu mazaunan wasu wuraren kuwa la tudkaru illa bidduniya ba a ambatan komai sai dai a duniya sai dai kayan duniya in ka je ba za ka ji zancen Allah ba wannan kuma fiya majalisun mu ma haka ake yi kawai wani yake to gaskiya yau mu yi tadabburin wata aya inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي تدبر من آية ko kula a'udhu bi rabbin nas ko bi rabbil falaq a zauna a yi tadabburin ta ko a kawo ta aya a kalli hatta balagar da ke ciki da kwarewar zance a ciki duk ba za a yi ba قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى قاتلة to duk za gaba da yi ba amma dai za a kawo labaran abubuwa na duniya wani ai ya samu kuɗi ai wani ya haye ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza yace kama huwa al-halu fi kathirin min majalisin nasi wa makanihim al-yawma ko makatibihim al-yawma kamar yadda yake shine halin mutane a mafi yawan wuraren zamansu wa makatibihimul yawma da ofisoshinsu har a ofis inda ake an dauke shi ne don yi wani aiki amma sai a mayar da wurin majalisa a mayar da wurin wurin shan shayi a mayar da wurin wurin surkulle kuma shi mutumin sai an tambaye shi don kuɗin da aka ba shi don wannan aiki ne ya ce fa a hadisu tijarati ai malan labarin kasuwanci wal wazifati da labaran appointment da ayyukan gwamnati wal amwalu da labarin dukiyoyi wanda ya hayi wanda ya samu coin kaza network din su wane ko karansin su wane ya hau labarin kenan wal istithmarati da kuma ribobi ko riba da aka sassamu ai masu hannun jari kaza ai sun sayar kuma an samu riba wa mushkilatul amali da kuma matsaloli da aka samu na aiki wal alawati wannan alawat ita ce hausa muka hausantar alawan amma wasu kuma suna ce mata halawat saboda ƙari ne shi sarki da larabci suke cewa al'alawat hiya ziyadatun ala al'ajar ko fil ajal shine abinda za a baka a bisa yarjejeniyar da kuka yi shine alawan to lokacin ga ana ta labarin alawan yanzu in ka je group group na ma'aikata labarin wait award kawai ake wait award in an yi kokari ne fa ita gwamnatin nan ta bada na wata daya dubu talatin da biyar ba za ta sai maka shinkafar da za ka yi wata ba ba za ta sai maka buhun taki ba ba za ta sai ba za ta sai ba za ta sai ba malaga ita za ta ga ana ta bayar da labari ai wuri kaza ma an ce sun biya ai wuri kaza ma an ce sun biya wani ma ya kashi maka lissafin da malamin sai da kamar daga kan dutse yake ai ko sarkin addanu ma an ce ya ga ala sai za an fara da addanu ke da ba za a zangaro wajen mutane addani ne ya fara da sarkin su to bari yanzu kuma kan mutane sai ya ta lissafi aikada aikada aikada to irin wayannan labaran su za ka yi ta ba za ka ji wasu labarai ba na a zauna a hararo lahira ko a yi wani tunani da zai kai mutane ga gacci ita to kaga masarar nan sauka take ta yi kai kana shiga lab ni ma ina shiga kai kayi boko ni ma nayi boko muna da basira daidai gurgudu nan da wata hudu biyar tsohuwar da ake da ita a hannu za ta saki girki da ita ko sarrafa ta zai daɗi ba to me zai hada wasu su shiga bincike a gano ya za a rike kwalitin ta ko za ta shekara goma ko kabeji irin yazo din nan ya ragas sai samu wasiya za a rika adana shi ta yadda konin da wata biyu ne wata uku za mu iya amfani da shi kaga wannan shi ne abuwa na ci gaban mutane sai a ci gaba to abu kaza ya tashi ya za a samar da irin shukar da bai san taki kar a ce wanda ko a sa ko kar a sa wanda shi kwata-kwata bai so ne to kaga irin wani shine tunani wanda zai zo ya amfane ka ya amfani al'umma kama zai gana irin wa'annan labaran wani ya samu riba wani ya biya alamun an biya wata award an biya salari akwai wani ma sun samu promotion ai wani ma ya sayar da kayan shi da daraja ai wani ma kaza wani yace duka wa'annan labarai ba su da amfani wa tarqiyat da kuma promotion shine tarqiya ya samu ɗagawa sama kenan yace wal intidabat da kuma wasu ayyuka da aka daddora ma wasu asalin inti abin nan intidabat ana fassara su da kamar nauyi da aka dora ma wasu kamar assignment ai shugaban kasa ma ya appointment baka ji a jiha ba ma an saki list ana da wane da wane da wane da wane za ga wani ya yi ajiye zuciya menene ai akwai abokin makocin siniyanmu a firamare kai isnadin nasa ba a naziri ne ba za a san da kai ba to amma da haka sai ga mutum na murna yana ga wala Allah wala Allah wala Allah a tuna da shi bayan ya manta cewa shi kadai ne ba zai manta da kanshi ba amma kowa ma zai iya mantawa da shi yace wa gairaha da wani waɗannan ayyuka ta tallu sadarati fi ihtimamati kathirin minan nasi suna tare kirji ko gaba-gaban mafi muhimmancin abin da mutane ke tattaunawa wa a hadisin da hirarsu to wannan yanayi da mutane muka tsinci kanmu a ciki alama ce cewa imanin mu yayi rauni dan me ba za ka samu lokaci ka bude Qur'ani ke ta karantawa ba dan me ba za ka dauki wata aya guda ɗaya kai ta tadabburin ta ba dan me ba za ka bude wani abu na ilimi ka nazarta shi ba don me ba za ka sanya a wayarka wani karatu ka ji shi ba ko ka kalle shi ba don me ba za ka yi wa kanka wasu tuntun tunane-tunane wanda za ka haifar maka da ta mai ido ita matsala ba a kawar da ita da labari ana kawar da ita ne da neman mafita ta hanyar fadar tunani ya ce wa ammal buyutu amma cikin gidaje kuwa inda sayyidatu suke ya ce fa haddith wala haraja wallahi je ka bada labarin gidaje su ma sun lalace ba ka da laifi haitu tsammatu wal umuru al munkiratu mimma yundi lahu ko yandi lahu jabinul muslim haitu at-tammat ka yadda zaka cimma masifu fa idza ja'ati at-tammatul kubra at-tamma masifa ne girma kan ne zaka cimma masifu masu girma wal umurul munkirat da kuma wasu al'amura ababen kyama mimma yandi lahu jabinul muslim wanda zai sanya goshin mutun yayi ya fitar da lema goshin mutun yayi ji'i wayan sadiqu kalbu zuciyar mutun ta karaya ta tsatsage fal'aganil majina idan ka shiga gidaje waƙoƙi ne na batsa za ka cimmawa wal aflamis saƙiƙa fina-finai ne na rashin mutunci wal ikhtilatul muharrami takuduwa ce ta maza da mata waɗanda ba muharramai ba wa gairi zalika da wani wannan mimma tamtali bihi buyutul muslimi na daga abin da gidajen musulmi suka cika da shi fa mithlu hadhihi al-bi'at to yanzu dan Allah irin wannan al'umma in ga dama ka ce irin wannan garin to sabu fi hal qulub bil maradi lalle wanda ke zaune a garin zuciyar shi za ta kamu da ciwo wa tasbihu qatiya wa la shakka lalle zuciyar shi za ta waye gari ta bushe ba ta da komai na karfi mana karfin halin da za ta iya dogewa ta bi Allah ta bi manzon shi sallallahu alaihi wasallama ko ta yi addini ko kuma ƙarfin halin da zai hana ta zake waɗancan limanyan laifuka ya ce wala shakka ba ko ba ko shakka ba na yi sai wannan matsala ta faru to wannan shine abu na sababi na hudu da ke nuna ga raunin imani wannan na ga tsumagiyar kan hanya ce kusan duk mun fada to yanzu me kake tsammanin wanda bai buɗe qur'ani a mutane ya karanta ba har ya iya sa waka a mutane ana jin ringide ringide wanda ne kake tsammani in ya kebe zai maka karatu domin idan da zai iya karatu a koyi bai da alaka da ita fi bai da alaka da wannan wakar fi in ko kaga har ya sa a fili sani tabbas bai da alaka da Qur'anin a koyi so da ka koyi ne da bayyane bayyane ne da koyi da suke mutalazimani to sababi na biyar da ke nuni ga launin imani shine yace al-igraqu fi ishtigali bid-dunya nutsewa da shagaltuwa da duniya mutum ya nutse ya shagaltu da duniya a cikin suratu rum farko farko Allah madaukakin sarki yake cewa wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin aktsara an-nas la ya'lamu alƙawari ne Allah yana cewa mutanen Farisa za su rinjaye rum kuma ya cika alƙawarin shi to shine sai ya biyo baya da cewa wa'ada Allah alƙawari ne na Allah Allah ne ya alƙawari kuma Allah baya saba alƙawari walakin na aksaran nasi la ya'lamuna amma da yawan mutane ba su san Allah ba ko da yawan mutane ba su san dokokin Allah ba ko kuma da yawan mutane ba su san cewa Allah bai saba alkawari ba kaga mafiyan mutane la ya'lamuna da ya gaba sai ce amma ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya sun san mafi yawan abubuwan duniya sun san mafi yawan abubuwa inda za ka haɗa mashi suratu abasa da irin masara ya san da zai ɗauko irin masara saboda bazara ce hajji sai da zai ga abasa ba ka miƙa mai faskekin guda ne ga sai dalla buɗo mana abasa wata walla can za ka tsinto shi wajen su an amila amfani na ce kamar a nan wajen na santa na ce ka yi wahami ka yi wahami ila dajin san bisa ne amma dai a nan ba za a ganta wurin ba ko kuma ce to bamban qur'anin in na gani zan yi abin nan kila sai yaran shi sun dawo masu hadda ya musu wayo ya sace fasaha copyright a zo ai mun muraja abu bude abu bude ina jin tun na yin kuskure zan tona da ya ji wata tabbariya da kai yanzu kowa ya nuna inda yake tabbar yadda ne baka iya ba zai leka ya ganta sai kana nan a dan tsakiyar tsakiya shi da shi da zanen ma yake ganewa to kaga idan mutum ya shagaltu da duniya to sai kuma ya nisa da Allah hatta yusbiha al-qalbu abdan laha har zuciya ta waye gari ta zama baiwa ga duniya wa rasul sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya kula yana cewa ta isa abdul dinar bawan dinari ya tabi nan bauta sosai fa da ka sani dan ai wani bautar yake yi to ta isa kuma shine tabewa ta isa abdul dinar tai bawan dinari ya tabi ce dai mutum shi bai da komai a tunanin shi sai dai dinari ya za ya sami dala ya za ya sami naira ya za ya sami kudi ya za a juya kudi ya kudi za su jawo kudi ya aikin kenan annabi ce ta isa abdul dinar ka bawan dinari ya tabi ta isa abdul dirham bawan dirham wa abdud dirham wa abdud dirham bawan dirhami ma ya tabi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi kusan wurare uku ta'ita abdud dinari wad dirhami wal kafifati wal khamisa in utiya radiya wa in lam yu'ta sakhita yace rawahu al-Bukhari al-Imam al-Bukhari shi ya ruwaito wannan hadisi yace wa yaqulu alaihi salatu wassalam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama yakfi ahadukum ma kana fi dunya haqiqa ya ishi dayan ku matukar yana wannan duniyar mene ya ishe shi mislu zajir rakibi irin guzurin mahayin dabba idan aka ce ga rakumi an kawo maka ka hau za a tafi mai duguri me za ka iya ɗauka ka tafi da shi kaga dai ba gado ba katifa ba filo ba kujeru ba receiver ba television ba pop ba plasma ba duk wayannan babu su kanabi yace iya wannan abin da zaka iya dauka akan dabba sai ce ka rayuwar duniya ya ishe ka ka ga daga ciki za ka sa riga ka hau da riga kuma kila ɗaya ce ta biyu da ta uku da ta hudu suna jaka ba naka bane sai an je sannan sai ya gorar ruwa da gorar kunu shi ma kuma iya shan yau ne sai da abin da ba a rasa wanda wasu 'yan canji na ƙila sayan wani abu ko kashe wata wuta a hanya annabi ce in kai irin wannan guzirin ya fi ka ya ishe ka ofin sai hirjami wannan hadisa na wani tabarai ya rubuto shi a cikin alkabir kuma za ka same shi a cikin sai hirjami ya'ani abin da yake nufi ashaikul yasiru abu dan kadan alladhi yablughu al-maqsuda wanda zai kai mutum ga manufa na abin da Allah sallallahu alaihi yake so ya nuna mana shine kwata kwata rayuwar kanka dauke ta da zaki ka san matukar kana numfashi to duk abin da in ba shi ba za a rayu ba ba hannun gwamnati a ciki kuma za ka rayu to ba dalili ka zo ka tada kura shi yasa ka raba mana ababen rayuwa zuwa gida akwai daruriyat al'amura na lalurar yau da kullum dole sai da su Allah bai ba kowane mutum ikon sarrafa wani abubuwan ba yanzu da ruwa da arziki aka ba mala'ika mai kayi da za a ara ma wata gwamnati mafi adalci sai ta ƙi wasu ballantana kuma a ara ma wadda ba adala ba da haka a rayuwa za ka kalli menene daruriyat su za ka fara da su kana da bukatar rigar da za ka rufe al'aurar ka kwaya ɗaya ta ishe ka ita daruriyat in kai ta biyu ta uku ta hudu ta ɗari ta waye wannan kuma hajiyat ne ko kuma tahsiniyat dan abincin da za ka ci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba da misali da abinci na wanda yake kowa sai ba da misali da abinci man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa kana ma hizat lahu dunya nabi ce wanda ya wayi gari a cikin ku aminan fi sirbihi yana cike da aminci da zaman lafiya a inda yake a zaune mu'afan fi jasadihi jikin shi lafiya kalau bai fama da wata dalura inda hukutu yaumihi kuma yana da abincin wannan ranar abincin gobe ba a magana shi galiban abincin gobe da akan aje za gaba na wanda ya aje bane ko na gado ko na sayarwa ko na masu shi na abubuwan za ga za su yi shekar rayuwa da aka faka annama hizan lahu duniya yake cewa kaman an tattara mashi duniya ne gaba daya wa hadhihi zahira wadihatun fi hadhihi al-ayyam wannan al'amarin a bayyane yake a tsakanin mu mutane masu rayuwa a cikin shi shine shagaltuwa da duniya da mancewa da al'amarin lahira al'amari da ya fito fili wa da ha ya bayyana ya fito karara fi hadhihi al-ayyami a wa'annan kwanaki allati amma fiha sama'ul maddi wanda kwadayi na abun duniya ya rufe wa mutane ido wal jasha da kuma zalama mugun sa ido akan na wasu wanda wa'annan cututtukan kuma suke sa dauke dauke yanzu ka duba satar da ake satar da ake har ma mu iya dauko wani misali da wannan yayi ko wani daddarika a nan kaduna ina zuwa suna kallon shi ana da bibiyar su ko ana gani ji da baka da bukatar sai ka kalle shi yake koke game da halin da ɗarika ta shiga ciki yake cewa yanzu halin da muke ciki masu ba da ɗarika sun fi masu shiga yawa ko zai yake za a karɓa kaga wani masu warwar sun yi kwanci kenan yanzu ka iya cewa masu so su saci kayanka sun fi ka yawa idan kana da waya ɗaya kallon ƙila barayi kuna na samu ta yi amfanin gona shi kan shi sata yake yi ko mai fata kake tsammani wani ma ya gaba zai saci kuma zai ya sa wuta saboda bakar hasada takalmi a masallaci bai tsira ba tukwanen mata a kicin kicin sunansu kayan aiki sallah in za ka sai sai ka samu wani muzakkarin kwado ka kulle shago wani mai kama da masallacin ne ba ya saba zai maka manna to kwaɗayin duniyar shi ya kai ga wa'annan sace-sacen abu na biyu da ya haɓaka sace-sacen rashin tsayi da dokar Allah amma da duk wanda ya sace ni da nisabi a yanke mai hannu in an tashi yanke hannun ma a yi ƙoƙari a yi a garin su suna amfani da midiya a yada in an yanke kira ɗan uwan shi a kira jama'ar gari a hau da shi dandamali masu shirin bashi ya su shirya duk da yanzu ko yanzu wani kuma za a bari ko duk za a ce ai dai ya tuba ai za ka bata yayanka ne da aka son duniya shi ke kai mutane filistiya da min hutsamin duniya da neman ƙari cikin tarkace da dukiya ta wannan rayuwar duniyar sai ga mutum kawai burin shi ya za a yi ya samu abin da zai kashe wata wuta da taso mashi yau yanzu yara yara da matasa matasa da ke sace sace me suke da kudin bayan suke ba ba a kawai waya ce yake so ya canza ko ya ga wani takalmi a duniya ko aliexpress ko amazon shi dole daga can zai saya ko kuma kawai zai hola rayuwar duniya ne kaga duka shagaltuwa da duniyan ci amma idan ba haka ba duk abin da ka sama ta haram in ka haƙura zai zo maka ta halar shi sa da za ka tsinci wasu kuɗi yi cikiya Allah zai maye maka ta wata fuska balantana a ce kai ne kuma za ka bi ilama har ka kashe wanda ke da haƙƙin kayan wanda bai kamata ba yanzu ko a nan zare akwai da ba da maka fito da waya ba da maka fito da waya za ta riga ce kawai ka kawo ko kano wani jiya ya rasu ko babban mutum haka har gida suka bi suka sassare suka caccaka mai wuka suka ɗauki wayar shi bayan kwana biyu ya ce ga duniyar suna kamin da zai baka haushi kuma ko ka gan su a bamfayi ko ka gan shi waye su zan sanda za su iya na su aka tura kotu wani lauya zai je yujadilu anhum fil hayatid dunya amma fa mai yujadilu Allah anhu yawm al-qiyamah ya mance an dai lahira ba wanda ya ba shi kariya so da wannan ciwon yana nan a cikin mu ka duba da ba a san ba wuce da sata ba da da an ga an yi sata sai dai a hararo wani da abin ya fara lalacewa Hausa suka fara sata sai Hausa suka fara sata ba a garin su ba sai tafi Sokoto yi sata ya dawo nan bakin shi alaikum amma yanzu a garin ake yi yasa ka ɗan riƙa aje barkonu in ka ji baka gane ba asilin ɗinka shi ne sinadar kawai guda ɗaya za ka ɗan cinna ma wuta zai ka ɗan wurga shi asilin za ka ji mugun na tari ya ha yanzu ba kemikal ɗin da zai hana tukuna za ka ji ya ɗau tari to ai sai ka fito in ba kai tsalla ba ga ruwa tun da haka suke silin suke shiga haka suka ce ko nan garin an yi ko ita ai silin yake shiga ka gama bulayen gare ka rufe gida yana ciki ya masu text sha biyu da rabi to su zo ya buɗe gate shi kenan duk da ana cewa kuma sukan aje wata laya ko a kwar gida a ta bacci amma wannan ma in kai da za ta yi aiki ne ba kusan za ta yi amma nan ka rike Allah tamau wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuh duk da cewa a tsafi zai iya yiwuwa a tsafance zai iya yiwuwa amma kai ka ji cewa insha Allah imanin ka ba za a iya maka haka ba amma ai ya barbada wata hoda a iya kaza duk za a iya wayannan ayo mutum banna in aka kama sai ka sha mamaki uban shi na garin uwar shi na garin kila ma na hadda mata wani ma neman aure yake yi kaga da ya lalace kenan kuma shi din ne kuma an jima za ka hango shi a gare yana ta yawo ko kunya bai da shi wannan mujirmi ne falle ga sata ga rashin kunya ga rashin manufa wa alaikum salam
za ka ga wani an sha kai shi ko shi silba kan zai wani sassa amma sakamakon rashin yin dokan hukunci sai da gurin ya ta wanda kai shi misalin misali a ce kun jami'an da suka ba idan suka fara ɗaukar hotunan suna watsawa a media wai don su haushi da yan uwansu suna sa a sa a ido wajen lalacewar su ba su laifi ba sun da yanzu kuma sun sun da yanzu a yi da kaza amma sun mutum ko a buga a tarka da an manna a cikin kamar posta shi ne barawar kaza ta kama sun ce sun ce da an kai su da wani kaza ne fara da an ce
eh duk da yadda abubuwan suka lalace dole a koma a abi dokokin dai ni da kai ba ba mu damar in mun kama barawo muka kirga abin da ya sa ta ya kai misali kawai da yanke hannu ba yadda ba amma dai an kama abi duk dokokin da duk process din a miƙa wa hukumar in suka ƙi yin abin da ya kamata suka sake shi to da ma dai alƙozatu halasatun alƙalai uku ne ɗaya ne kawai ke aljanna biyu ‘yan wuta ne, da shi alƙali ya rage nashi kuma sai ya san me zai ce wa Allah, yau malayen fa'umalu wala bane, yau mai yatturu kuma kawwala hullahu wara a zahari, ranar da zai bar duk abin da ya samu na tarkacen duniya a bayan bayan shi, illa iyaka abin da yake da muhimmanci su al'umma ‘yan rawa ta canza wa kiɗa ya canza. wani kiɗa da ya juya rawar ma sai ta juya a rika nemo wasu hanyoyi na ganin an dakila matsalar saboda ita sata matsalar ta ita ce tana ɗaya daga cikin miyagun laifuka waɗanda suke naso a zurriya ya ga ci gaba da bari a haka sabbin shigan barayin nan suna kai yaran nan to a ƙarshe garin kashi 90 zai dawo barayi ne da yanzu duk manyan nan wuciya muke ta yi muke ta iya su za su maye gurbin kuntukurin barawo ne ya sa ta zauna a garin ya mirtisi dan da zai haifa barawo ne ko jika a ƙarshe sai ga barayin sun fi yawa har ma satin za ta zama kamar ba laifi ba to kaga dole sai an nemo wata mafitar da za a rage ko a kawar da da matsalar daga sai abin da ke kawo cikas abin da ga har yanzu iyaye na goyon bayan yayin shi in aka ce dan shi dan gidan tsaye ai ba zai yi ba sharri ake so a yi mishi bayan kama shi ko dumu dumu yanzu ka galiban daidai sadda ake sallar juma'a sannan suke banna daidai sadda ake sallolin asuba suna nan suna kewayawa tsakar dare suna zagayawa da sauransu duka masallacin duwa ba kakin Allah ma ba kamar suna ce maku to mun ma Allah ko in mun maku min ba ga wala haƙuranin ba haƙurani sai a tattara don ma ana tsari a ɓangaren masu da littafan ana kiyayewa wani da ya kawo ƙurani kasan ba a halin bane ba ahadin bane me ya hada ka da qur'ani kai ni ma dai ina karantawa to su kaga to wajen tsaffin littafan haka za a samu sauki wajen shi za ga satin littafan yanzu yayin sauki da a dan rika yi amma yanzu gaskiya za ga sai dai su tara littafan su hau su kwanta fanka har da qur'ani wani masallaci da suka je qur'anan masallacin suka tattara suka tattara su kawo wani ya gwada kafet din masallacin ya yanki iya faɗin ɗaki amma ƙarshe an gano ɗakin to da ka abdullahi ne ya ɗiba abin nan kaga wannan ita ce hujjar mushrikan makka da suke cewa wannan kaza wannan kaza na eh ga na yamu ma radul azhan duk zuga tattara da fa rubutu da komai kasan dai karanta ne ɗaya ya isa bugu ɗaya ya isa mujalladi ɗaya sai ce wallahi yana so ya rika muraja'a shi din ma kuma da haram inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to duka mugun kwadayin duniya duk shi ya ja wannan matsala za ga da manyan da yaran kowa duniya kuma ita wannan duniyar ai ba ta isa aka take a wannan wata aya da aka shafe ta hadisin nan a cikin sahih bukhari za mu ji a nan gaba ko me kake da shi ba zai ishe ka ba alhaji aminu alasan dan tata kila wasu gama gangarin da ya daga karshe karshen rayuwar shi akwai wata magana da ya faɗa yake cewa duk duniyan nan ba abin da ke mai daɗi amma kai ga kanan za ka tsallaka su a maka indomi gwab za ta buge ka wai duk ka kosa ka je ka ci daɗi da za a samu likita in ya gwada kai ya ce ba lafiya gare ka ba wani shi kuma ya kaza wannan kai kuma wasu ne daɗin to shi ga ya ce shi duk ba abin da ke mashi daɗi to akwai magana da ya faɗa yake cewa ina ga lokacin ko fantami ne ya je wajen shi professor fantami yake ce mashi akramakalla ni ban ma san hikimar da ta sa ma Allah ya banna har yanzu ba yace shi ya kasa gane hikimar ya kasa gane hikimar da ma bai mutu ba to tun tun ana rarrage mashi kayan jin dadin duniyar har an cire duka bai jin dadin komai kai kuma kana tabbata kaga shi ya wahala ya tara kuma yawa dini yake abubuwan da'awa ta sunna ba za ta tarihin ta bai cika musamman a Kano sai da gudunmawar shi sai ka ambato shi dole sai akwai rasana yana kallon tashar sunna tv sai ga hotunan dishi-dishi sai wata na kuma halin dishi ne suka zo ce wai mai matsalar tashar nan sai ya yi alaji kyamarorin ne ba kyau kyamarorin ne malaman maneji suke yi sai to shi kenan aka yi dai hira oda ya bayar masu muguwar tsada aka shi wuce a raba a masallatin inda ake ɗauko darussan don hoto ya kiliya sauti ya fita banda irin sunanan da yawa to mahallu shahid ya kama duniyar amma yana neman lahira shi kuma wannan lafi da iri wa lafi da fi kamar laraba ke cewa lafi amalin duniya wa lafi amalin akira shi wannan ma bai samu duniyar ba ai ma da morewarka da wannan rayuwar in muka koma gida yanzu kai baccinka kama shi tsakar daren zai tashi tsakar dare maraicin kura yana ɗan zazzagayawa yana ji inda aka shafa'a aka shagala bacci yayi nauyi ya masa aika aika ya masa aika aika gaskiya iyaye na bada goyon baya abinda zaka yi hakura zaka yi da shi kawai a yi abin da ya kamata magabata an ka karanto tarihin haka suke yi shi zai ɗauki ɗan ya kai don ɗan ya zama wani abu azubairu bin al'awwam sahabi ne fa mahaifin shi ya rasu sai ya taso a hannun mahaifiyar shi yana bibi shekara uku huɗu ba haka matan nan mahaifiyar shi ɗin nan in ta fara zane shi sai an yi zaton ko ƙiyayya ce a tsakaninsu to amma in ka tunda uwa da ya da ɗa ba ƙiyayya ba ce aka ce mata wai me yasa ke mishi wannan mugun duka ta ce ina mishi wannan mugun dukan ne da ya zama mai amfani ga kanshi da addini a ƙarshe bayan an aiko annabi ya musulunta shine mutum da farko da ya fara harba kibiya bi sabilillah duk wanda zai harba wani abu a yanzu dan jihadi yan bashi kamar shi shi ya haifi abdullahi ibn zubair ya aure asma bintu abi bakr amma yanzu ga yayin iyaye shashafawa yake ga matsalar na sha magana nan ta kila ita ma mutum mata a gaba yadda ya'ya ba sa sallah yanzu ko nan ba ga sallah za mu fara ba ƴaƴan da ke nan ba na jin akwai da tamba maguji wanda kamata yi mai zama ana fara sallah ko ɗan gidan uban waye a nan sai dai ya bar wurin ko ya zo yi sallah ko ya bar nan idan kuma baban shi yana da zargin mun matsawa ɗan shi mu haɗa filin kwallo sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi a baje ta aka ɗan kakkaɓe wasu haƙora zai san muna da yawa haka ya kamata mu yi amma da aka gasu nan muna sallar fa za ka je yana kiran kunun aya yana kiran dankalin bature yana waye kuma yayan duk gasu nan yayan musulmi ne kila ma akwai dangin dan uwan wani ana duk yan dangi ne family and friends ne kuma wayannan fa su za su rike masallacin nan gaba dole sai an yi kama ya waigo ya ce ka shekara ashirin ni nake sai da gyadana me ma ake cewa an yi kabbara ka za a yi ce to kai kuma kai mai dan dama daman mun sa ka ya ce to bari in maimaita wani fatahu so bakwai wani fatahu wani fatahu fataha da sura kenan an kama hanya to kusan duk masallacin da kaje haka ake yi can maka abin nan din mutan masallacin kasuwar zawara ko ko da ke ba sa san kasuwar zawara kasuwar me ake ce mata kasuwar mata in ana azahar a ina suke azahar su mata ko da kila makota ko gida na jango da can bayan wata alaji ibiya ila can suke zuwa su yi sallah amma kamata lokacin sallah na daga in ana sallah daya daga ɗaya saura goma har ɗaya da minti goma minti ashirin kar a ga kowa a wurin su lullube su tashi a yi tsarin da kar a taɓa ma kowa kayanta amma lallai dole ki je ko ba za ki sallah ba ki shiga lungu ki zage mu yayi mun dai kora ki sallah kin kuma zage mu kuma lissafi zai fito suna wurin to ya ƙara su canza kuma idan ana siye ne ma suke yi ta sai kabeji ya bushe ta sai tumatari ya narke ta da canza sana'a ko da haka duka wayannan matsaloli ne da sai an yi da gaske gaskiya to shine yake cewa min hutsamin duniya wa saran nasu sai mutane suka zama yarkuduna wara'a tijarati suna gudu da rige-rige a bayan kasuwanci kowa dan kasuwa ne ko ba a karanta ba ko an karanta wasina'at da sana'o'i wal musahamat da sauran wasu abubuwa da na gudunmawa da za su kawo wani abu wa hada misdaqu ma akhbara bihi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma gaggatawa ne ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa inda yake inna Allah azza wa jalla qan lalle Allah madaukakin sarki ya ce wannan hadisi ne kudusi yanzu amma da aya ce aka shafe ta inna anzalnal mala haƙiƙa mu muka saukar da dukiya wannan dukiyar da muke gani Allah ya saukar da ita shi yasa zaga ya jajja kullum a cikin alamomin tashi alkiyama annabi ya ce nan gaba kafin duniya ta ƙare zinariya da dukiya za su rika fitowa daga ruwa ga su nan a fili kaga yanzu haka abin da ke faruwa kenan a can gefen iraki ta wajen rafin furat kawai kana cikin tafiya sai ga ruwa ya ja ga tsibirin gwal amma annabi ya ce mana kar a ɗiba amma da yanzu ana ɗiba kuma shi annabi ya ce ko ka gani kar ka taɓa saboda abin da zai faru shi ne kusan biyu bisa uku na wanda duk za su ɗiba za a mamaye su a halaka su a wurin mutum kuma daidai lokacin ya mutu yana mai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen shi bai kyau ba kenan yayi mummunan cikawa to Allah ya ce lalle mun saukar da dukiya li iqamis salati domin a tsaye da sallah ne aslan manufar dukiya don a tsaye da sallah wa ita'iz zakati da kuma bada zakka sai annabi ce walau sai Allah ya ce walau kana libni adama wadi da a ce dan adam zai samu teku guda na dukiya la ahabba ayyakuna ilayhi sanin da ya so ya samu teku na biyu ko korama ta biyu walau kana lahu wadiyani da zai samu korama ta biyu ta dukiya la ahabba ayyakuna ilayhi ma salisu da ya so a ce ya samu na uku wala yamla'u jawfa ibn adama illa turabu ba abinda zai cika cikin dan adam sai kasar kabari dan baro hudu biyar din nan da za a gama zubawa a leƙa a ce a tsaro zai ce sun isa amma dukiya a ba ta ishi mutum ba za ta ishi mutum ba wawa da wannan daddan ya ce wallahi dan ginin nan ne da ya nake so in rufe ko mutum ya huta ba da gaske ba ne in ya rufe ai akwai wasu abubuwa to haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya har a haɗe da mala'ikan mutuwa shikenan yace sun mai tubu Allahu ala man taba sannan sai Allah ya karbi tubar wanda ya tuba idan mutum ya tuba to sai Allah ya karbi tubar shi rawahu Ahmad wannan hadisi sai Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi wa huwa fi sahih al-Jami'i hadithun na cikin sahihu al-Jami' haka hadisi ne ingantacce da bai da wata matsala da za a iya sukar shi da shi wannan shi ne abu na biyar daga cikin sabubban da ke sa imaninmu ya rauni karkata da shagaltuwa da neman duniya ido rufe amma a ƙa'idojinmu na addini ya halatta ka nemi duniya ayoyin ƙwarƙurani da hadisai da suna mara haka wabu ta rufi ma a takan bahu dara la'akira amma wadatansa na shi baka minar duniya duk abin da aka baka ka nema lahira da shi amma kar ka manta rabonka na duniya kuma ka nema ka tara har ma aka ce kar ka buɗe mutane su fashi la ta da'al yadaka maghlulatan ila unuqika karka sanya hannunka dan fare da wuyanka saboda bakan ruwa a kada rika budiya suna dan shinshina suna dan lasa suna dan tsinta amma wala tabsutaha kullal batti karka bude mutane su kwashi wani hatta sallamar da yake maka kyan rigar ka ta sa yake radda ka fada kwata ya daina sai dai dariyan mugunta ai da fatimin ɗinmu mun samu taron sufa wanda ya dawo da mu ai ba jari yanzu ya jiki ai mun kaluwar za a gabe fita har wani maka yaji ai ta kame kamin maganganun da ba ma haka suke ba daga mutum ya tsaya ya nemi duniyar a mata hanyar halal kuma hanyoyin halaliya na neman dukiya sun fi biliyoyi ga tunan a ko'ina kuma in dai ɗan adam na rayuwa a wuri ko wuri na sarrafuwa in fili ne na ƙasa to za a samu arziki da alheri a wurin amma mutum saboda ya samu da gaggawa ya ci banza sai taɓa na waɗanda suka tara a fasa gidajen mutane a shiga a saci ababen hawa a wurin da aka yi gale-gale da su ko tsautsayi ya sa za a tafi da su a duk gonakin mutane a yi masu sata a ɗiban masu amfani a biyo mutane su ma yi masu sata a aljihunansu ko a yi fashi da makami a yi masu barazana da shi sai da za karga kayansu duk kaga wannan haramtattun hanyoyi ne waɗanda ba za su bar mutum ya zauna lafiya ba kuma lallai za su bar mashi baya da kura haduwar shi da Allah sai ya zama ba za ta yi mashi kyau ba to suna da sai mu da kata na na wani bawan Allah wanda yana sana'ar yoyin eh
ya samu wani jarabawa zai tura ma wani kuɗi dubu ashirin zai tura da dubu ɗari
eh shi ne roƙe ne tashi da Allah ya ce sa wanda ya dawo mai da ake to ana samun irin wannan kurakuran wajen masu wannan sana'a shi ne nake gurbin ka kai ma ka sa cikin ada da sauran mutum to wancan ake na shi ba dawo mai da ake kama bai wani effort ba ai bankin shi kawai zai code order zai je ya karbo tunda ya san bankin wancan lamba za ta nuna mashi bankin mutumin ko kila sai dai yan ofe ne ko su ne kan ba su da hirkar
shi
yana da kan number kawai yanzu ya gano wane banki ne sai je kotu ya karɓa court order yana gamawa in ya je bankin za a yi prison ɗin kuɗin su kuma banki za su nemi mutumin ya zo dole kuma zai zo an yi ya haka ba adadi kuma an warware ya yi yana da confirmation a kan haka a to kawai an karar da shi ne neman mutumin da yi idan ma ya ƙi zuwa aka tabbatar da kuskure aka samu kuɗin shi ne sai sun fita kuɗin shi sai sun fita a na san wani ɗan taki a nan shi kuɗin da ya tura ma da yawa irin takin nan da suke siye na jihohi suka yi magana da wani kwamishinan gona na wata jiha wajen tirela goma sha aka siyar aka turo mashi account ba na gwamnatin jiha ba wani private account kawai sai aka turo namba ƙarshe 01 sai ya sa 10 sai ya duba suna kuma suna ya ga yayi daidai kawai sai ya tura kudin ya tura shaida e-ticket cewa an sa kudin nan tun da daddare dakar dare kwamishina bai ga kudi ba da safi bai gani ba da rana ya kira shi kudin nan fa ba su shiga ba yace kai ai kuma na tura kuma sun nuna lafiya lafiya a ƙarshe sai ɗauko itiket ɗin sai ya bi lambar da ya nuna mashi ga inda kuskuren ya faru suna iri ɗaya nan da nan kawai je banki shi tun da yana da babbar ajiya yana da manaja a hannu ko kwalwa da bai karɓo ba yana zuwa ya ga manaja aka ce to a nemo mutumin suka buɗe sai aka ga lambar wayan mutumin ana ɗauka sai aka ɗauka a police station ɗan a caɓa ne 'yan sanda sun kama shi ai yana zuwa ce ma DPO ne yake din aka ce wata dubu goma ce ya biya ya dauko mutum mutum yace a kudi ba na bane ina ni ina miliyan wajen 300 ah ba kudi na bane aka sa hannu aka warware har ya mai alheri ya cece shi a kan nan ma ya ƙara raya shi da wannan kudin nashi bai kam ai to addu'a na da muhimmanci amma ba kafin addu'a ma akwai wasu abubuwa amma dai Allah ya sa su fito amma ya dauki wancan matakin wannan account din ya duba kawai ya san bankin ya je ka court order a kotu gashi gashi gashi ya kai ma banki banki ana kaiwa za su prison din kudin ko su prison din account din har sai ya zo har sai ya zo ya akai ya akai wanda la ba za ta yi ciwon kai ba Allah ya fitar mashi da hakkin shi Allah ya kare kiyaye mu kuma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik